الرحيم الحمد لله رب العالمين وأسلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukin sarki da ya hada fuskokinmu a wannan masallaci mai albarka karkashin kudaru islamic center a garin kaduna a wannan safiya mai albarka a gaban iyayena mata masu albarka ina fatan allah maɗaukin sarki ya amfanar da mu da abin da za mu ji kuma ya kare mu ya kiyaye mu daga dukkan abin ƙi ya sa aljanna makomas mu gaba ɗaya duk wacce ta zo wannan guri da zunubi a tattare da ta allah ya yafe mata kafin ta tafi duk wacce ta zo wannan guri da ciwo ko rashin lafiya ko cuta Allah ya yi mata duk wacce ta zo wannan guri da wata bukata albarkacin masallaci da muke zaune muna fatan Allah ya biya mana bukatunmu gaba daya zan yi mana nasiha a gurguje akan wasu abubuwa da mata ya kamata su nisance su su guje su saboda suna halakar da mata da wuri abubuwa da mata ya kamata su nisanta su guje su saboda waɗannan abubuwan bincike ya tabbatar da suna halakar da mata Allah ya kare mu gaba daya na farko ido ido dinnan da Allah ya ba mu ni'ima ce amma Allah ya kafa mana doka akan duk abin da idan mu zai gani da duk abin da kunnen mu zai ji da duk abin da bakinmu zai tauna waɗannan abubuwa guda kaza ido kunne baki farji suna daga cikin abubuwan da suke halakar da ɗan adam su kai shi gidan wuta shi sa Allah ce inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula da ji da gani ji da gani السمع والبصر والفؤاد da abinda zuciya take kullawa kullu ula'ika kana anhu mas'ula Allah ya ce kowane ɗaya a cikin wannan sai Allah ya yi tambaya a kansa duk abinda idan ke ya nuna miki a rayuwarki duk abinda idan ke ya nuna miki a rayuwarki wallahi sai Allah ya tambaye ki so ki san me kike gani halal kike gani ko haram kike gani Allah ya muku ni'ima ya ba ku wadata ya ba ku manyan gidaje ya ba ku manya-manyan abin kallo kuna jin daɗi kuna ganin abin da kuka ga dama ba ku sawa idan ku hijabi to ki sani duk abin da kika gani wallahi sai kin tsaya gaban Allah ya tambaye ki akan wannan abu me yasa nake wannan magana saboda Allah ya kawo lokacin da yau ganin tsiraici ya zama halal ko tsiraicin mata ko tsiraicin maza wulakanta kai tozarta kai mace da Allah ya darasta ki mace da Allah ya kimanta ki yace ki saka hijabi ki saka niqabi ki saka safa ki sa kaya burin-burin ki rufe jikinki amma baki yadda da wannan suturar da Allah ya miki ba kin fi sha'awar rayuwa ta arna kafirai kazamai yanzu a wayata dinnan ina da hoto na bidiyo da wani ɗalibi ya turo min a wata makaranta da yaran 'ya'yanku ɗalibai suka samu sakewa suka yi tsirara suka yi tsirara suna taiwa junansu taɓe-taɓe suka sa aka ɗauki hotonsu da fuskarsu kuma suka sake shi a duniya ana kallo a gaya wa Allah an yi duk abin da za a yi Allah ya abin da ya ga dama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hasbunallahu wa ni'mal wakil wayoyinku a cike suke da kallace kallace wanda Allah bai ba ku dama ba yanzu kawai mutane zuwa suke sa idan su kalli duk abin da suka dama ba su zamanin Allah zai tambaye su akan abin da suke gani komai mutum ya gani da na mata da na maza duka da da na aljanu ma za a iya gani da sai an buɗe an gani aljanun ma wata mata ta ce min malam wallahi malam ka rinka yi wa mata wa'azi na ce wallahi hajji ina yi ta ce malam lalacewar mata abin bayi da kyau akwai ƙungiyoyi na mata group group a whatsapp group group majmu'a majmu'a da ake da shi a telegram a kaza ta ce wallahi malam batsa ce kurum ake haskawa a ciki mace takan iya zuwa ce tsirara ta ɗauki hoton abubuwa na fitina a jikinta ta haska a group ɗinsu ta ce a duba mata a ga menene ya kamata ta yi gyara wai gyaran jiki kaza ɗinki ya yi kaza ya kamata ki rinka shafa mai kaza ki rinka yin kaza kina amfani da kaza komai ɗauka suke suna nuna saboda wulakanta kai mace ta ɗauki tsiraicinta ta je ta haska wa abokananta a tura a duniya amma ku kuke gani wani yaro ya kira ne yake min magana ya ce malam lalacewar 'yan mata ta kai ga yanzu ba ko a makaranta ko a jami'a ko a ina yarinya za ta zo wani yaudare ta ko ta yaudari kanta su zo suna lalata kuma su kunna bidiyo lokacin da suke lalata suna yin bidiyon kansu da haka idan an yi bidiyon an gama shi saurayin sai ya rike bidiyon sai ya ajiye bayan wata ɗaya wata biyu lokacin da ya ga yana buƙatar ta sai ya dan yanki bidiyon sai ya tura mata ya ce ina son ganin ki ko ki zo ko kuma in sake shi a duniya da haka dole ta dawo da kanta ya biya bukatarsa a kanta saboda tana jin tsoron kada ya yada wannan hoto a lokacin da yake lalatar da ita tana kallo yana daukan ta bidiyo bata iya hanawa ba wallahi malama shi yasa duk masifar da ta same mu ko wallahi mu shafa kan ruwan sanyi mu muka jawo ta an keta dokar ubangiji an saba wa Allah ana abin da aka ga dama ba tare da tunanin Allah Ubangiji zai yi wato tambaya ba akwai masu kallon takaddu akwai masu karance-karancen littattafai na fitina ta iya karatu tun da 'yar boko ce ita ta iya karatu ta ta karanta fitina abinda zai ta da fitina ta da sha'awa tana zaune a gidanta tana karanta littafi duk za ta fita daga hayyacinta ta ɗauka halar take yi kallon hotuna waɗanda suke min a'azami asbabil fitan mafi girman sababbai na fitina wata baiwa Allah take faɗa a gidanta a ɗakinta da ita da mai gidanta idan dare yayi za su kwanta sai su ɗauki blue film sai su kunna suna kallon blue films yadda turawa suke kafirci suna saduwa mace da namiji a fili ana ɗauka wannan hoton shi suke ɗauka suna kamantawa wa junansu da ita da mai gidanta matan musulmi ba mamaki a saban ladi kiga ta sa hijabi ta tafi makarantar islamiyya saboda ba wato wato ba ta tsoron Allah tsoron Allah ta a a a a wato wato na zahiri ne ba na baɗi ne ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wata baiwar Allah malamai suke faɗa ta fada cikin wannan bala'i take rubuta takarda tana kuka ta ce gata waƙa'ad asiratan lil hawa ta, ta zama baiwa ta san zuciya ta kasa fita daga wannan barna ta kasa dainawa me ya faru Allah ya jarrabe ta tana wannan abun duk wata tasha ta tsiya ba wanda ba ta sani ba kuma ta kasa bari so ya ku iyayena mata gabar magana ta farko cikin bayanai na ku tsarkake idanunku kuma idan ku sa masa hijabi kin ga wannan wayar wallahi idan kika yi wasa sai ta zama sababin kai ki wuta wannan abar da kanki za ki saiwa kanki tiket ɗin wuta ki kalli abin da ki ga dama ki saurari abin da ki ga dama kuma idan kin mutu bara abin da ki da ita a kabarinki ba ta zama miki masifa so ko meye mutum zai yi to ya tabbatar Allah yana kallonsa in magana zai yi Allah yana kallonsa wannan ita ce gabar magana ta ta biyu malamai suka ce alhatif wannan waya akwai annafa al'azim amfani mai yawa a ciki wani saif ne zu haddain takwabi ne mai kaifi biyu in kin ga dama ki amfana da shi wajen alheri da yada alkhairi da faɗan alkhairi idan kuma kin ga dama ki amfana da shi wajen sharri da jefa ki cikin halaka ta kashe aure da yawa wannan wayar ta kashe aure yanzu na ga dama daga nan har azahar zan ta baku labarin mata da suka yi ta kamun kisa-kisai da suka kama mazajensu a wayoyinsu yanzu Allah ya kama lokacin da kawai in kina son zaman lafiya to kar ma ki rinka buɗe wayar mai gidanki don wallahi za ki ga bakin ciki kawai kar ma ki buɗe amma in dai za ki buɗe sai kaɗan daga cikin da waɗanda Allah ya kubutar da su to wannan ba mata kaɗai ba maza har da maza su ma ɗin sun fada cikin halakar wata ta bugo tana kuka me ya same ki ta kasa magana na ce ki bari in kin gama kukan ki bugo ta ce yau shekara ta kusan goma sha da mai gidana ban taɓa tsammanta masa abin da na gani a wayarsa ba na ɗauka mutumin kirki ne na ɗauka kaza ne na ɗauka kaza ne amma yau wani uzuri da wani dalili ya sa na buɗe wayarsa ina dubawa malam abin da na gani ba zai faɗu ba gashi tsirara a tsakanin 'yan mata suna ta masa tausa ba matarsa ba ba baiwarsa ba ta ce wallahi abin da suke masa malam ni baya bari in masa kuma bai da lokaci na ta ce daga nan na gane shi yasa ya daina saurara ta yana da inda yake zuwa a biya mai bukata shi yasa duk lokacin da mace ta ga miji lafiyarsa kalau ba larura ba amma baya yin ta to ta ƙara addu'a in ba sa'a aka yi ba wata ta wuce gabanki kuma abin fa bai da kama ba a ce ai wani mai gemu ne ai wani mai addini ne ai wani mai kaza ne bai zai ba kawai Allah kiyaye wallahi har waɗanda ba a tsammanin na ce to kewaye kai ki duba wayar ah haka ne mana wata ce a'a waye kai ta ta duba in kashi yana an yi kashi aka lullube shi da tsumma za ki ci abincin ki ki duk abin da za ki ki gama ba ki san da kashin a wurin ba ki ki gama ki tafi abinki amma duk ran da ke zo ki daga wannan kashi ki gani shikenan gaban ki zai faɗi kyama za ta dame ki kasa cin abinci na'am wai da rabar za ta gani ne bakin ciki za ta ga bacin rai za ta ga damuwa yaya za a yi na ce aiki ne same ki sai dai ki je ki kama wa'azi ni wallahi na gaji da shi ya ishe ni ba zan ci gaba na ce a'a kar ki kashe aurenki wataƙila kin kashe kin yi zawarcin ma kika je kika auri wani shi ma din dai abin da zaki samu kenan wata ta kama mijinta shi kuma ɗan luwaɗi ne mai neman maza da ta buɗe bidiyos ɗinsa gaba ɗaya abin da ta gani gaban maza ne a ciki kawai wajen kala ɗari nawa shi kuma abin da Allah jarabe shi kenan ta ce malam shi yasa duk lokacin da ya zo ya ɗaga waya inda yana zaune daman zai zauna yana kallon waya a yanda ba abin da zai wuce bayansa a makale haka matsiyaci a haka ta ce wallahi kana zuwa kusa da shi sai ce me sai haka duk lokacin da kika ga namiji yana shige-shigen waya yana dube-dube in mace ta zo sai ya haka to ba abin kirki ake ba ba abin kirki ake ba sai dai in alat aka turo mai na albashinsa ba ya so ki gana wani wadda wannan kuma ba kullum bane ta ce baya yadda a ga wayarsa baya so a raɓe shi ki je ki je ki bacci mana ke ki tsaya kin sa mutane ido ta ce yanzu wayannan wayar ita ce zaka hira da ita ni kuma da Allah ya halatta maka nayi wanka nayi kwalliya nayi ado nayi duk abin da zan yi amma baka da lokaci na dole ne matar bahaushe sai haƙuri matar ba fulatani sai haƙuri ta ce haka zan je in kwanta malam da jan baki na da ɗan turare na in ta birgima in goge shi akan gado a banzan bazara bai ma san nayi ba ta ce wallahi ya ɗaga kai ya kalle ka ya ɗaga kai wai kai wanka kai ado ka gyara jiki irin wanda ake wani maza ta ce wallahi ka isa ma wallahi zai kalle ka ba wayarsa kawai ita ce in abu kawai sai ce yana wayarsa a nansa a ji a nan bai zai maganka ba ta ce to sai na waye gari na ga ba amfanin kashe sabulu da omo ba amfanin fesa turare ba amfanin kaza na ce ki ci gaba da yi Allah zai baki lada to haka su ma matan wani ya kama matarsa da wannan waya na magana ne akan waya shine gaba ta biyu da nace ku nisan ku kokari ku guje su wani ya kama matarsa dare yayi dare karfe uku yana ta bacci bawan Allah iya ta munshari yaya aka yi aka yi sauro ne ya cije shi me ya faru da ya wani juyi haka ya duba sai ga bai ganta ba ya dauka ta je banɗaki ne kama ruwa sai je tarar da ita ya lallaba kin san maza akwai gulma wani lokacin da sa ido ya lallaba ya lallaba yana duba sai ya je ya ga ta a cikin falo ta kunna yar karamar fitila ta yi sabon wanka ta fesa abin fesa i ta sa kayan bacci ƙananan kaya na bacci ta kwanta a kujera ta sita tana bidiyo call tana ɗaukan hoton jikinta suna hira da wani boyfriend da wani awaci ya tsaya ya gani ya ji ya gani ya ji ya gani ya ga kwalliyar da aka yi wa wannan wanda ake wayar da shi shi a gidansa ba a taɓa yi mai ba bakin ciki ya ishe shi goma da ɗari ya ce kuma yanzu gobe da safe a zo a ce in ba da kuɗin cefane kuma in bayar red handed ya rike ta ya kama ta ta fara kuka ni sharri za ka yi mun ya ce munafukar Allah dai wani ya buɗe wayarsa wayar matarsa ta lalace ku ta jin wannan labarin don ku gyara nake gaya muku wallahi wayar matarsa ta lalace ta manta ta ba mai gida kai gyaran waya kuma ɗin ai ba kwa bari a goyoyin naku imana ba yadda kuke ba duk masu kulle-kulle a cikinku ai ba kwa bari akwai wadda wayar da ma mai gidan ma bai ma san da ita ba akwai layin da mai gidan bai san da shi ba duk kuna yi ta manta ta washe kai gyara da ya je gyaro waya ya ana kunna ana dawa kawai sai rinka jin abin suna shiga ɓiririn ɓiririn ɓiririn ɓiririn whatsapp ɗinta ɓiririn ɓiririn ɓiririn ɓiririn ya ce kai wannan mata mai take haka Allah da ikonsa da tonan asiri yana dannawa ya buɗe wani message sai ga wani dogon chatin da ya gani an yi tun kwana kaza tun da wayan nan tabbata a ta lalace ake ta neman ta da ya bi history din chatin din sai ya ga ashe chatin take yi da wani a waje ga ta nan ta ɗauki hotonta tsirara ta tura masa ina matar aure shi kuma wata rana ta tura masa tana cewa ina kake ne mutumina sai ce wallahi yanzu na dawo wani agaji abinci ma nake ci ce da Allah dan dauki hoton kanka ka turo in gani in ji daɗi mata makirci a gurin mata mace in ta samu guri malam ba ta da kyau ba shi yasa qur'ani ya ce inna kaidu kunna azim kaidin ku mai girma ne mutumin nan malam yana zaune daga shi sai gajeren wanda ya dauki hotonsa yana loma tuwo ya dauka ya tura mata to abin da ya fi komi ta da hankali sai suke tattauna a ciki to ya labari sai ta ce labari yana nan kawai kai min addu'a Allah sauke ni lafiya ina sau ina haihuwa wallahi zan dawo zaka aure ni kai alkawari yace wallahi na miki alkawari suka yi alkawari cewa da ta haihu za ta yi wa mijin rashin mutunci ya sake ta shi kuma ya je ya aure ta na ce ai da tafiya kika yi da cikin naki ma ya fi aiki ki je ki haifa musu a can gida wannan mutum ne ya kama matarsa tana wannan abun to kin ga wannan babin babu wani abun yabo a ciki ko namijin ko matar wannan labari ne kaɗan na baku wanda muke yi yau da gobe akan harkar waya bana maganar hira wata ta buga wani saurayinta ta yi aure ya ce yaya aka yi ne ta ce sai ya ce mata ina mutumin wai mijinta ne mutumin sai ta ce masa banza yana can ɗakin kishiyata kai kuma yau kana nan a nan za ka kwana yau wallahi wanda abin nan ya same shi wallahi ya zo ya gaya mu ya ce wallahi malam a wayar matarsa ya gani tana tura masa wai yanzu mijinta yana ɗakin kishiyarta ko to shi kuma ya ji a jikinsa kamar yau ya zai kwana da ita yau ta ce yau kai kuma a nan za ka kwana ya nuna alamar dariya da jin daɗi ya tura mata alamar love ita ma ta tura masa halin ku bai da kyau mata sai dai Allah shirye ku sai wanda Allah ya kubutar kuna fahimta na tayyib um, akwai abubuwa da suke faruwa na yau da gobe musamman ga yara 'yan mata ina ba da shawara ga iyaye su yi ƙoƙarin wato hana yaransu 'yan mata alkhalwa wal'uzla ake cewa yarinya musamman wacce ta fara tasawa ta girma ya fara samunta a daina barin suna zama su su kaɗai a wuri ta zauna ba ta magana da kowa ba ta alaƙa da kowa ba ta kaza ba ta kaza to suna samuwa da ciwuka da cututtuka na gangan jiki da kuma matsala ta kwakwalwa sannan kuma a nan ne wato mace take yi wa kanta kulle-kulle na yi kaza ko kan na yi kaza idan har kina da yarinya budurwa sa ta ta aiki da zirga-zirga ko da kina da yar aiki a gida kice je ki taya ta a wanke kaza a goge kaza a ɗauko kaza a maida kaza warai kuwa kada wata ta ce wai ai ina da 'ya'yana 'yan mata barin basu a ɗaki in kika batta da wannan wayar za ta tafi wata duniyar da baki taba tsammani ba akwai matar da wata rana ita kan a makka ne ma wata rana je aikin hajji na kai musu ziyara tana da yara 'yan mata da yawa a gidanta zabga zabga ga sunan ba su auru ba ta ce malam daga cikin bakin cikin da yake damuna kai wa yaran nan addu'a kuma kai musu wa'azi wallahi kwana suke yi kowa ba ta son haɗuwa da kowa kwana suke suna hira da samari a waya sai su shiga ɗaki su rufe sallah ba sa iya tashi su ta cata a can ta shiga telegram ta shiga instagram ta shiga wacece gram ta shiga wane ne ta shiga wane ne sannan kuma namiji zai iya zuwa ya kwana yana hira da ke a banzan bazara ke ba ke salatin annabi ba ke ba ke karatun ƙur'ani ba ke baki kwanta kwakwalwa ke ta samu hutu a gangan jikinki ba baki ba amma kin kwana kina saban Allah da aikata zunubi to wannan yana da illa sannan likitoci ma suna faɗa mutum yakan samu depression yakan samu damuwa ta kwakwalwa yakan haɗu da kaza sai ki ga an kasa gane ta ko ta je ta yi auren mijin ya kasa fahimtar ta kullum cikin tunani ba ta da walwala ba ta da sakin jiki saboda mai an barta a gida tana irin wannan rayuwa abu na biyar daga cikin wanda ya kamata mu kiyaye hadarinsu su ne wasa'ilul ilam al-mukhtalifa kafafen yada labarai ina na zamani daban-daban daban tun daga rediyo har abinda zai kai ga wayoyinku facebook ne whatsapp ne telegram ne instagram ne youtube ne wace ce da wadda na faɗa da wanda ban faɗa ba a matsayin ki na ya mace wallahi ki taka tsantsan da wannan daga cikin illolinsu waɗannan alkanawatul fada'iyya da gidajen kallace kallace gidajen talabishin talabishin da na turawa da na hausawa dukkansu suna da manufofinsu na lalata tarbiyya ta musulunci kar ku yi tsammanin waɗannan tashoshi an kawo su ne don ku ji daɗi ku more suna da manufa shi yasa za ku suna sa muku shirye-shiryen da kullun nisan taku da Allah suke yi yarki ba ta saba ganin tsareci ba amma a wannan kallace-kallacen za ta saba gani dakin tarbiyyatar da yarki tana saka hijabi tana lullube jikinta in za ta fita amma yanzu an nuna mata ƙauyenci ne saka hijabi matsa jiki ne takurawa kai ne wane ne wane da sauran sai ga ta fara wullarwa tana jefarwa ga shirye-shirye na rashin mutunci da yakar kunya a rinka shirye-shirye da za a yaki kunya mace an santa da kunya kunya har ana buga misali aka ce manzo Allah kunyarsa ya fi yarinya budurwa da take ɗakin ta kunya saboda 'yan matan da masu kunya ne masu kamewa ne amma 'yan matan yanzu ko sai dai addu'a sai wanda Allah ya kubutar wata yarinya ta rubuta ubanta takarda lokaci na yayi in za a yi mun aure a yi mun aure in ba a yi ba za a ga bala'i yi wallahi ubanta ta aikawa yau ai waye ya ce yar boko ce ai wasiƙa ta rubuta ubanta uban ya duba ya ce a a a ya ce yanzu ummi ne ta yi wannan abun yanzu momi ce mai wannan abu a yi mata aure in ba aure ba za a ga bala'i lokacin ta yayi wallahi wani mai gida yana zaune da shi da uwar gidansa da matarsa suna da yara yan mata a falo yaran ba san uban ya dawo ba wata ta yi miƙa a cikin shi yaran yan mata ta miƙe ta ce a ina ma da yanzu ina kaza kaza sai uwar ta ce alhaji saurara saurara ka ji abin saurara saurara ka ji daman daman daman abin ya dame ta ta yi ta yi aurar da su yaƙi ya ce sai sun yi boko ta ce yace ta ce to saurara ka ji wallahi wata da miƙewa ta ce ta ni ko in ni ne yanzu da ina kaza ba su san uban bai fita ba ashe shi ko yana nan yana yana cin dumame ai yana fitowa yace to dan uban ku kowa na ba ta sati biyu ta kawo mijin da zai aure ta sai na sallame ku a gidan nan yau saboda sun fara kulle kullen sharri ki zo ki zauna da yarki kina al'ada tana al'ada kuna ta ribabin auduga haba hajiya kuma duk da haka baki mata tarbiyya islamiyya ba so ina jan kunnanku ku yi kokari ku kiyaye duk matar da ta shagaltu da irin wannan kafafen yada labarai da kallace-kallace to mijinta ma baya samun ta yadda yake so kin ga a kallon wayan nan wallahi zai sa ki makar baki abinci akan lokaci ba mai gida ya dawo yana assalamu alaikum wayarta tana gabanta ta shiga wani group suna ta abubuwa ko kallonsa ba ce ba wa alaikum salam san da zuwa tana duba wayarta ya gama zagaye zagayensa ya ajiye hularsa ya shiga ɗakin sa ya rasa ma me zai ɗauka ya zo yana magana ina abinci na ka je kicin ka ɗauka da Allah aiki ya min yawa aiki ya mata yawa aikin wannan abu kuma ba lalle ya tarar da abincin da yake so din ba akan wannan abar wallahi mace za ta kin yin abinci ko mace za ta iya kwana ba ta yi bacci ba ta kwana tana yi kuma ba ta shi sallah asubahi ba da waɗanda suke shiga suna tura hotuna abun bakin ciki wai yau saboda lalace cewar mu ya ku iyaye na mata mata aure ta ɗauki hotonta ko yarinya ta ɗauki hoton tana sa a facebook ko tana sa a dp ɗinta wa ya halatta miki a whatsapp ɗinta kina da aure kina da mijinki kin ɗauki kin ƙure adaka kin ɗauki hoto kin saka a wannan ɗinki duk wanda zai zo kan wannan abin na ki hoton ki zai gani to wai halatta miki ko dan kunya ma da ake ma a dan sa dan fulawa ko a dan sa hoton ɗanka karami ko ko hoton yar yarinya karama ko na ke ba kyakke naki hoton kike rambadawa saboda babu kamewa wallahi araha duniya kowa yana gani wani in ya gani sai ya bude ya zumin ya zumin ya sai bin din sai ya ajiye wallahi sai Allah ya tambaye ku wasu yara 'yan mata na gani sun ɗauki hoton kansu saboda isgilanci ma addini da rashin tarbiyya a facebook fa suka sa kefaya wallahi aure nake so kefaya aure wallahi kefaya aure wallahi kefaya aure wallahi ƙananan yara ba su wuce shekara sha biyar sha shida ba wallahi kuma suka sake shi a duniya yana nan a cikin wannan wayar wani dan uwa yake na ba da ni ya ce malam 'ya'yan musulmi fa lalacewa ta zo musu abin kunya gashi nan ana nan ana ta yi to ku haɗa waɗannan duk tarkacen da nake ta muku bayani shine sababin bala'in da muke ciki a yau ba kwa iya kula da tarbiyyar 'ya'yanku wannan shine gabar magana ta gaba kuna barin 'ya'yanku suna suna alaka da rufaqa'u su muggan abokanai muggan ƙawaye ki sha wahalar ɗaukan ciki ki sha wahalar riƙon ciki ki sha wahalar naƙuda ki sha wahalar awo ki sha wahalar tofe-tofen yawu da tsirce-tsirce abu mai wari shi kike so ki ta rikici da mai gidanki saboda ya sa turare ki ta amai duka fa dan ki tarbiyantar da wannan yar kuma ki zo ki gama wahala ki sake ta wa duniya wai baki isa ki ce ta yi kukar ta yi ba ki batta ta fi ganin darajar abokananta a kanki yanzu abin da ke faruwa kenan ‘ya'yanku mata ya ku iyaye na mata sun fi ganin kimar abokanansu da ƙawayensu a kan kimar magana ku abokiyarta da saurayi zan zo kan shajiya ai ki nutsu abokiyarta tana iya canja mata tunani saurayinta da take nema ko yake nemanta shine abokin shawararta duk abin da za ta yi a duniya shine zai ce yi ko karki kin waye gari ba ki da bambanci da 'yar aiki ta gidansu babu umuma harkar kasancewar ki uwarta wannan duk ya kare gaba daya ba ki da amfani saboda kin zama expire kin zama kwallon mangoro lokacin da za a ci moriyarki ya kare in an gama sai a zubar da ki me ya ja wannan rashin jan 'ya'yanku mata kusa da ku ni ba mace bane amma ina gaya wa mata in ina da 'ya mace wallahi ban da abokiya sama da ita da inda zan je ina tare da ke musamman yaran da suka fara tasawa da inda za ki je kina makale da ita in ba haka ba wallahi wasu ne za su zaɓan mata miji ba ke ba kuma baki da wani baki da wani sai baki da wata magana da zaki iya faɗa lokacin da ta kawo miki ɗan luwaɗi ta shi shi take so lokacin da ta kawo miki ɗan neman maza ta ce shine saurayinta lokacin da ta kawo miki mashaya ko mashayi ko ɓarawo ta ce shi take so ke baki da bakin da zaki ce a'a amma ƙawayenta su za su loda ta akan wannan saboda me an samu wata variya tsakaninki da ita ba ki alaƙa da ita sai faɗa a tsakaninku sai ke tsakaninki da ita ki tsine mata ki zage ta ki ci mutuncin ta ki wulakanta ta wata wallahi ta kira ni a waya ta ce wallahi malam mahaifiyata ba ta sona na ce me faru ta ce wallahi ta tsane ni malam ta tsane ni ta tsane ni ba ta sona ni ma na ji na tsane ta na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kwanan nan ne wani kes karfe kusan sha biyun dare aka kira ni da daddare wata yarinya ta kira ni ni ya aka yi ma na ɗauki wayan nan Allah dai ya kaddara na ɗauki wayan nan sai na ji kuka me ya faru sai na ji ana shegiya karuwa karuwar banza ba za ki je ki ka ta ce malam ka ji wannan maganar na ce na ji ta ce mun to uwa ta ce take gaya mu wannan magana ta ce mahaifiya ta ce na ce me ya faru take gaya miki wannan ta ce wai kawai aure na ya mutu na dawo ina zaune tare da ita wai take ce wai in fita in yi karuwanci in kama da kuɗi ba ki yi karuwancin bane ki bani kuɗi na ce ke ɗin karuwa ce ta ce yaya zan zama karuwa mala na ce kuma uwarki ta ce miki karuwa ta ce wallahi gashi me ya faru an samu bambanci kiyayya da gaba a tsakaninsu na kira uwar ina mata fada ina mata nasiha tana ce min kai malam tsaya ka ji na ce to wannan fa kwakwara ce sai yar ta ce shi malam kai a hankali za ta maka rashin mutunci fa uwar na ce a'a mai haɗan da ita za ta maka rashin mutunci daga taimako na ɗauki waya zan ba da taimako to misali na baku tana ba da labari uwar sai kuma gashi yar tana cewa ƙarya take malam ƙarya take yi wallahi tallahi wani abin ko sati biyu bai wuce ba na ce Allah ya kawo mu zamani ya ta iya buɗe baki ta ce wa ‘yan uwarta makaryaciya ita kuma uwa ta buɗe baki ta ce wa ‘yarta mazinaciya karuwa me ya faru rayuwar bariki rashin addini rashin zuwa makaranta rashin girmama juna rashin jan ‘ya'yan nan a ɗora su akan tarbiyya islamiyya ita kila ta je ta haɗu da abokanai na banza watakila ta haɗu da ƙawaye na banza ita ma kuma uwar ba ta samu tarbiyya islamiyya ba so ina ba ku shawara matsalolin da ake samu tsakanin iyaye ‘ya'ya musamman mata da iyayensu to akwai damuwa kin ga yarki idan kika ja ta jikinki to shine za ki iya mata faɗa ki ce ta bari ta bari lalle ki tabbatar tana jin tsoronki kuma lalle ki tabbatar ba ta iya abu sai ta bi doka wallahi akwai matar da na sani wallahi ƴaƴanta sun fi tsoronta akan tsoron ubansu ba wasa ne tana musu hidima ta taimaka musu kullum in tana tafiya suna bayanta zamkala zamkala ƴan mata zaki gansu ita kuma gata amma wallahi tana juyawa zaki ga an shiga nutsuwa saboda ta kare mutuncinta kuma in hidimar su ta tashi tana musu hidima amma akwai doka a gida da haka batun ma yarinya ta je ta keɓanta da wani ta hira da shi uwar ba ta sani ba ai da kanki zaki zo ki bayani ki ce wani ne yake nema na mama me kika gani saboda ta ga ta gama mamaye gwamnatin gidan amma ke yanzu an barki da wahalan nakuda da wahalan hidindimu da dafa-dafan abinci kun bar 'ya'ya babu tarbiyya uwa ta yini tana kicin tana hidima yatta budurwa tana kwance tana karanta littafan soyayya wallahi baki isa ban barki Allah wallahi baki isa ba in baki sa ta tai miki hidima ma ta je ta yi wani kato ai hidima ko ba ka bane kar ki sa ta ta yi kina nan shekara 17 18 20 20 da wani abu zaki kashe miliyoyin kuɗi ki dauke ta ki kai ta gidan wani ta je ta durƙusa ta bashi abu ya zage ta zage ubanta kuma ta bashi hakuri amma ke kuma anan ba za ta iya miki ko wanke wanke ba wata rana nake buga muku wa'azin da kaina nake gaya wa iyalina nake gaya mata tana da 'yan yaranta 'yan ƙanana 'yan mata suna tasowa nace kin ga batun a kyale yaran nan kina zaune a gida kina hidima kina kaza bai ta taso ba nace ki raba musu dutin aikin gida kurum wallahi ni yanzu a gidana yaran gidana wallahi duti ne akwai mai yin mofin akwai mai goge kujeru akwai mai wankin banɗaki nace da kin wahala kin yi ta haihuwa kina naƙuda yanzu ki huta ki ci abinci sosai hankalinki in ganki garau Allah kuwa su sha hidima su kuma na ce yanzu nan da shekara ashirin ashirin da wani abu duk mun ɗauke su mun kai su gidan wasu in ba su share miki falo ba sa je su share falon wani idan ba ta yi miki aikin kicin ba za ta yi kaza tuntunin ma ni yanzu wani lokacin ma ina buƙatar wani abu kawai ƴata zan ce ke je ki kawo min shayi tuntunin za ta je ta kawo uwar tana zan ce zaman ki a koya mata hidima yaushe zan zo kashe miki kuɗin gado naira dubu ɗari kaza kuɗin kaza ban ci moriyar ki ba ai ba ki isa ba wallahi ba ki isa ba wallahi baki isa ba to haka ake yi ku aikata su su aikatu sosai ba gata ba ne ba wai a bar su su zo ki kirke ta yarinya a gida tana ta haɓaka ki je ki kai wa wani kawai kenan kina ta fama hawan jini ya dame ki ke ne ciwon kafa ke ne ciwon zuciya ke ne ciwon wacece kuma ke ne a kicin kina ta gumi wallahi zuba ku zan yi da mai daka da mai tankaɗe da mai shara da mai wane ne wallahi al'azim na daina wanke banɗaki in dai ni mace ce ina da yarinya budurwa a gabana na daina wanke banɗaki wallahi tallahi yan ƙananan kayan mai gida na ma duk zan ba su su wanke ce ku je ku wanke ku ta hidima haka ake kwanan nan na kira ayata ina mata magana na ba ta wani karatu ba ta ba na ce yaya aka yi ba ai karatun nan ba wallahi baba aiki ya yi yawa na ce a daɗa aiki kuma ai karatu a dole dole ƙwarai kuwa shekara nawa muna wahala muna hidima so haka ake yi amma ki zo ki zuba ido ki kyale yarinya ki turke ta ta zo ta tafi gidan wani watakila ma ta haɗa kai da shi su ci mutuntinki duk wannan abin yana faruwa so dan Allah ku kiyaye ya ku yan uwana mata sannan ina rufewa zance na a wannan gaba da kulawa da ƴaƴanku dangane da abokanan banza ku sani cewa idan baki kiyaye kika san suwaye kawayen ƴaƴanki ba to zaki samu damuwa kina tarbiya ana rugurguje miki kuma ita mace wallahi rauni ne da ita ba kaɗan ba rauni yanzu yanzu sai ta tasiranta da ƙawarta ku rinka duba wayoyinsu da suke amfani da shi lokaci lokaci ki ɗauki wayarta ki ce ta baki security kar ki yadda yarki ta sa miki security a wayarta ƙwarai kuwa duk abin da za ta yi zama na halal ne ki ga suwaye ƙawayenta ko kun san cewa yanzu akwai ƙungiyoyi na neman mata ba ku sani ba ƙungiyoyi da mata suke shiga na lesbianism lesbians kuma suna ɗaukan yara ƙanana 'yan junior secondary school 'yan senior secondary school 'yan universities yaya zan yi in kyale yata ba na binciken mu'amalar ta suke yi so ku rinka binciken su duk lambar da baki gane ba tambayar ki ce wannan wace ce kira ta in ji kawarki ce a ina take ina kuka haɗu me alaƙar ki da ita zamani ya zo da dole ku yi wa 'ya'yanku haka in ba ka ba wallahi za a rugurguje muku gidajenku da gireda kuna kwance ba ku sani ba ki gama wahala ga kayan niƙabi kina ta yawo da shi da hijabi kina ta yawo rafe rafe kullum yarki kuma tana nan ta shiga duniya baki sani ba sannan kuma ina jan hankalinku ya ku iyaye na mata ku daina barin samarin 'ya'yanku mata suna sarrafa su suna sai musu manya manyan wayoyi suna sai musu abubuwa na kashe kuɗi ba tare da izinin ku ba wallahi da zarar kin bar yarinyar ki aka koya mata mu'amala da kuɗi da son kuɗi to wallahi malama za ki gamu da bakin ciki da bacin rai yanzu wani ya zo yana neman yarinya karama mara wayo duka duka yaushe ma ta gama sakandare ba ta ma gama gama sakandare ba ya zo yana neman ta ya je ya sai mata waya ta dubu ɗari kaza uban yarinya kuma yana rike yana rike irin wayan nan Nokia da kani kashi ya dubu uku da ɗari biyar amma yarsa budurwa an sai mata wayar naira dubu ɗari kaza ke kuma kina fama da take wayar da yar torchlight ne da ita ke shiga ban daki amma yarinya ki karama an bata babbar waya saboda mai makirci da wannan babbar waya za a turo mata hotunan da ba kya tsammani da wannan babbar waya za a sa ta ta shiga cikin kungiyoyi da group group da wannan babbar waya za a sa ta rinka downloading din abubuwa na ta'adi na lalata tarbiyya kar ki taba tsammanin gata ne yarki tana rike da faskatacciyar waya ke kuma kina rike da karamar waya shekarunta hankalinta bai nuna da ya kamata a yi mata wannan ba da shi za su yaƙe ku yanzu akwai yaron da ya zo yana neman yarinya ya kashe mata kuɗi tsakanin waya da kayan tarkace aka ce sai da ya kashe mata wajen miliyan biyu wannan fa bai aure ta ba wallahi suka gama sakin jiki da shi sun ɗauka tun da saurayin da aka ga ya kashe wannan kuɗi ai ana ganin tabbas zai aure yarinyar ne haka ake tsammani ashe mutumin nan neman mutuncin yarinyar yake sai da ya yaudare ta ya ɗauke ta ya je ya kai ta wani guri ya gama lalata ta ya yi sau ɗaya ya yi sau biyu ya yi sau uku ya tabbatar ta samu ciki sai ya ɗauke gaba aka neme shi aka rasa iyaye suka zo a ce ya kamata a kira shi ya zo ya turo iyaye a zo a sa rana ya cewa ya ce baya yi bukatarsa ta biya bukatarsa ta biya ko shekaran jiya wani jami'i na hizba ya kama wani kes a kano ya ce wata yarinya ce ta kira shi tana kuka me ya faru ta ce saurayi ne da aka bata kullum in ya zo gidan sai ce siyasa da ita ta ce wannan wani irin mu'amala ce ba a yi aure ba ya matsanta mata ya ce sai ya kusance ta ta ce ita kuma gaskiya ba ta yadda ba ta ce wallahi ya taba zuwa ya rufa ta da duka a falon ubanta a gidansu kashi ya bata kwarai kuwa ta gama shan kukanta ta koma gida ta je ta gaya uwarta ke kin samu wani rubin asiri yanzu irin ki nawa ba su da ma saurayin da yake neman su ke ba ki da hakuri ke kaza ba za ki lallaba shi ba ni wallahi ba za ki ja mun zaman gida ba ni kaza kaza kaza ita kuma yarinya ta ce wallahi wallahi ba zan aure shi ba tunda mutumin banza ne zai je yayi wa wata bayan ni aka samu ubanta aka gaya masa ya ce ai wannan karatun bai ma san shi ba ai aure an gama aure an gama su gabaɗi su tattauna akan mutuncinta da yake nema ma ba su tattauna ba to wannan kuma laifi ne na iyaye na zarmewa da shegen kwaɗayi saboda mai neman ya zo mai neman ya zo tunda yana baku abun duniya ba za ku kula da addini ba ba za ku kula da tarbiyya ba sai ku rufe ido yaya mutum zai zo saboda renin hankali ya zo har gidanka ya nemi yarka har gida fa ba wai fata fita waje ba a gidanka a falanka ko ba za ka iya magana ba so wannan illa ce ba karamar illa ba wanda ya kamata ku yi kokari ku kiyaye ku gyara ya ku iyaye na mata ‘ya'yan nan naku duke gani idan ba ku ja su kusa kuka yi musu tarbiyya ba wallahi za mu samu matsala nan da shekara ashirin talatin arba'in hamsin za a wayi gari a samu iyaye na banza saboda mai ba a samu tarbiyya ta ƙware ba don waɗannan ƙananan yaran su ne za su zama to iyaye nan gaba shi sa manzon Allah ya faɗa cikin hadisi duk wanda ya samu ‘ya'ya mata guda biyu ya musu tarbiyya ya kula da su insha Allah wannan ‘ya'ya matan za su zama to masa hijabi ne daga wutar jahannama ki duba malama Allah ya miki arzikin mace ɗaya biyu kika musu tarbiyya dalili ne na samun shigan ki dan aljanna me yasa annabi ya ce mace saboda tana da wahalan sha'ani saboda tarbiyyarta akwai wahala akwai sa ido a kanta yanzu Allah ya kawo mu lokacin da lalacewa ta kai ga yanzu kanin yayanta sai i neme ta ku kula da wannan maganar yayanta uwa ɗaya uba ɗaya sai i neme ta an samu fa an samu saurayi an samu yarinya da take soyayya da kaninta hajiya wani wani irin labari ne marar daɗi ne kam wai kaninta suke soyayya da shi abubuwa ta gayyaratul mafahim abubuwa sun canja kwarai da gaske to nesa nesa a nan nake jan hankalin iyayena mata duk wacce take da ya yarinya budurwa ta fara ɗagawa ki rinka saka tsakaninta shamaki tsakaninta da yan uwanta maza magana ta yi wanka ta fito daga ita sai dan zani a kirji a hana ta ko da ko uwar su ɗaya uban su ɗaya magana ta zo tana bayyana tsiraicinta a gaban yan uwanta uwa ɗaya uba ɗaya a hana ta a koya mata kunya maganan barin su a wuri guda ki tafi unguwa ko ki tafi wani gari ki kyale su daga su sai su ga yarinya budurwa balagaggiya ga samari ko uwa ɗaya uba ɗaya ne wannan zamani ya kai ga dole sai an sa wani abu a tsakani ba abin da ba mu samu ba nake sake sai wani ya nemi kanwarsa wani ya nemi yayarsa wani ya nemi uwarsa uwarsa da ta haife shi ya nema wata ta nemi ɗan mijinta matar aure ne take neman ɗan mijinta wata tana soyayya da ɗan mijinta wata ta nemi direbanta direban mai gidanta wata ta nemi ɗan aiken mai gidanta a kasuwa ta neme shi so babu wani maganar aminci kawai kowa ya sa ido akan gidansa ya ta addu'a Allah ubangiji ikare shi ikare masa mutuncin iyalinsa bata taso ba zuba ido ku kyale in baka wallahi za a muku barnar da sai kun kaka sai kun sai kun gagara kuka ballantana makota zan ki tafi unguwa wai ki tura yarki wai budurwa wai makota wai ta je ta kwana ɗebi a can wai yau kin hada kura da nama kenan in ba sa'a kika yi ba billahi azimu abokin ubanta ne neman ta zai wallahi ku bari in gaya muku abun ɓaro-ɓaro dalla-dalla don ku fi ganewa ba wani ɓoye-ɓoye kawai kowa ya kiyaye na sha faɗa a karatu ina maimaita duk wanda Allah ya jarrabe shi da 'ya'ya mata wallahi ya shiga jarrabawa ba karamar jarrabawa sai ya dage da addu'a Allah ya rufa mai asiri ya rabu da su lafiya komai yana iya faruwa Allah gyara mana halin mu abu na bakwai ina kwadaitar da ku cewa duk yanin yadda munzalinta ya kai yin aure shekarunta na aure ya kai kuma Allah ya hore mata manemi ingantacce ta ku auren da ita ku daina turke 'ya'ya matanku sun kai aure suna son aure suna da manema ku hana su aure saboda wata bukata na'am akwai dalilai da sukan sa uwa ko uwa sukan iya hana yarinya aure a yanzu in an ga hankalinta bai gama nuna ba ko kuma wanda yake neman nata ba a gama gamsuwa da shi ba ko kuma ta zo da mutumin da yake kwata-kwata bai cancanta ya aure ta ba ko kuma akwai matsala ta iktisadi talauci rashin bukata rashin abin biyan bukata amma matukar akwai dama akwai iko to a bata dama ta yi aurenta ku zauna lafiya ku sallame ta lafiya Allah kiyaye gaba tara 'yan mata a gida ba su yi aure ba a hana su yin aure saboda wata bukata to wannan akwai hadari Allahumma illa akwai dalilai da sukan sa mace ko uwa ko uba sukan iya ajiye 'ya'yansu kamar dalili na karatu musamman irin karatun likitanci da karatun lafiya na'am yana da kyau mace ta hana yarta yin aure sai ta gama karatunta na likitanci ko ta gama karatunta na nursing ko ta gama karatunta na midwifery ko na makamancin wannan musamman karatu ne mai nauyi wanda ba lalle ya iya haduwa da aure ba amma in har za a iya hada shi da auren to ai auren ayi amma yana da wahala a irin wannan zamani saboda me muna da bukatar mu samu mata likitoci muna buƙatar mu samu mata nosin nosin muna so mu samu midwiferys muna so mu samu gani gani gynecologist mata ba maza ba amma yanzu saboda ƙarancin mata masu karatun likitancin an samu likitoci gynecologist masu tarin yawa wani dan uwa yake gaya min masanin harkar lafiya da mu'amala da likitoci yace wallahi duk inda ka hada ka samu likitoci gynecologist masu harkar mata to mafi rinjaye da yawa daga cikinsu masu neman mata ne saboda ai su mu'amalar su da mata ne sai kaɗan ne daga cikinsu Allah yake kubutarwa to me yasa mata ba za su yi zuciya su tura 'ya'yan su je su yi karatu ba ya zan yi in tura 'yata tana karatun boko tana karanta wai PhD ko ta je tana karatun boko tana karanta Hausa ha ba malama in dai tana da kwakwalwa tana da basira kusa ta yi science ta zama likita ta zama nursing ta zama midwifery unguwar zoma ta zama gynec doctor ta taimaki al'ummar musulmi ta yi wa mata allura ta karbi haihuwa yanzu ba kwa bakin ciki ya ku iyaye na mata ku zo ku tsuguna za ku haihu namiji ya zo zai karbi haihuwarki akwai wulakancin da ya wuce wannan a ce mace ta zo tana naƙuda za ta haihu wai namiji ne shine yake duci zai karbi haihuwarki kin gama yawon ki da hijabin ki da niqabin ki da lullubin ki da komai kin zo haihuwa an banka ki gaba daya wani lokacin kuma ma mai karɓi haihuwa ma arne ne wallahi ko don wannan wallahi kamata na yi zuciya a matsayina na mace in ce wallahi yata sai ta karanta likitanci idan ubanta yana da kuɗi ku takure shi ya kashe mata kuɗi ta yi karatun likitanci alƙalli kun rage wulakanci da yawa da yake faruwa akwai matar da fata je gurin wani likita yana duba ta to abin dole sai sai ya sai ya bude wani abu na jikinta haka wallahi da yazo gogon naki malama sai ya dauko kyamararsa kawai sai kama bidiyo wallahi kwanta hajiya gyara ki gani ta gyara a dan matsatsan gadon nan nasu na asibiti na munafurci a zo a matse ka a zo a zauna a gefe a matse ka ya bude ta kawai sai mata ta ga yana mata bidiyo kurin yana daukan sassan jikinta ta ce dakta me haka ya ce ke mata aure ne ta ce mijina ne ma ya kawo ni karewa sai ce to ai sa'a ne kamar kifi ne a ruwa shi yana santa yana fa duba ta yake gaya mata yana santa kuma tana cewa da aurenta na san matar da aka yi wannan abu na ce ba kya karɓan wayan ki zabke ta a jikin gini wallahi sai na fasa wayan nan kwance-kwance zan yi da naga kana bidiyon na ina cafke wayan sai in gullar da ita in fasa ta in taka ta kuma in kwalla ifin ce wayo Allah na shiga uku Allah kuwa in tara maka gajiya in tara maka jama'a in ce wallahi nema na yake yi nan gaba bai zai ƙara yi ba wannan bai san aya ba bai san hadisi ba haka ya gama ɗauke hotonta tas ya zuba a kyamararsa zai je sha kallo abinsa ba maganin kirki ba allurar kirki ba kaza so don Allah ku sa 'ya'yanku su je su karatun likitanci ku yaye mana wannan bakin cikin wani bawan Allah ustaz da gemunsa ya je kai matarsa asibiti sunna sunna da gemunsa kuma ya je aka ci rashin sa'a likitan da zai ganta ma wani kafiri ne ba musulmi ba tana shiga sai ya bita irin waya yana aiki da hadisi la yakhlu wanna ahadukum min imra'atin illa wa ma ahadu mahram kada ɗayan ku ya keɓanta da mace face da muharrami tare da ita yana shiga likitan yace yace what do you want yace likita matata ce yace so what in matanka ne so what to sai me kuma scanning zai mata bude mata ciki zai yi ya ɗauko abin sikanin ƙarƙashin cibiyar ta zai mata sikanin mutum ya bai ustazi ya ƙi fita likita ya daka mai tsaci get out ka fita in ba ka ba kuma ka zo ka mata aikin haka ya jage mun sai kama hanya ya fita ya kyale ta daga shi ta sai wannan likitan sai abin da ya daita na sha faɗa a karatu ina maimaita ba ku taɓa cewa ba haka bane ba sau nawa sau nawa mace za ta je haihuwa namiji ya karɓi haihuwarta amma ku je ku ga inda suka san me suke duba ko nan sudan wallahi mata likitoci mata nosin wallahi sun fi maza su duba talauci irin fa na sudan da ake gani akwai talauci wallahi kemis kemis wallahi za ga yawanci mata ne ma masu bada pharmacist din mace ta zo cikin mutunci mace ta shiga ta duba ki ta baki magani ta tambayi larurarki amma mu fa ya abin yake haka zaki je gaban wani kafiri kina zare ido kina bubuɗe baki ya taba inda ya ga dama a jikinki nan misra nan masar in kun je duk afirka ne ku je ku ga mata likitoci mata likitoci doctor gynecologist pharmacist wani nursing nursing bila adadin babu wani asibitin da za ku je wallahi sai kun ga kamar matan sun fi yawa saboda musulmi ne masu kishi mu ko yanzu mai gidan naki ya tara miliyoyin kuɗi yana kwanciya akai ga 'ya'yan nan barkace dukansu bai iya kai ko kwaya ɗaya makaranta ta ta koyo ilimi ba na dai gaya miki ko da Allah ya sa ke yanzu baki samu ki kai ba to jikokin ki samar da su wacce bata yi aure ba yanzu bata samu ta yi ba to dan Allah ta samar ku yi alkawari a cikin 'ya'yanku za ku samar da 'ya'ya likitoci samun likita a cikin mata samun masu duba mata likitoci wallahi wallahi larura ce a gare mu mu dai a nan Najeriya Allah ya ba ku ikon ainihin wato aikatawa sannan um, daga cikin matsalolin suke damun iyaye mata da kamata ku nisance shi shine koyi da wani a taklidul ama makantaccen koyi kamar yaya yanzu mace tana iya tasirantuwa da wani mai bada labari a gidan rediyo sai kiga tana bala'in sansa muryarsa kawai take sha'awa ko wata yar fim duk ki biki rude ki tada hankalinki akan yar fim wata kan ma lalacewa namiji ma take sha'awa dan fim wata ta yi alkawari ta ce Allah ya ba ta 'ya'ya ta samu yan fim saboda fim ya burge ta kin ga wannan iya lalacewa ta je ƙarshe a lalacewa kenan so irin waɗannan at-taqlid alladhi yuntiju ko alladhi wato yuntiju an dhafi shakhsiyya koyi da wani yana nuna rauninka kai baka isa ba kai koyi da shi akan barna kai koyi da shi akan ta'adi wata mata kullun da wayarta anan dan kwalinta ma ta daure wayarta da dan kwalinta anan duk inda karfe kaza ta yi tana tare da wannan abun aka bincika ashe wani namiji ne yake wani shiri na soyayya a gidan wani rediyo ba ta iya bari duk ranar da bata ji wannan shirin ba sai zazzabi ya kama ta saboda jarababbiya ce ita fitinanniya a lokacin in tana jin wannan shirin ba wanda ya sai mata magana yaro yana bukatar abinci ba ta saurare shi ba mai gida zai tafi in ya ci sa'a ta daga mai hannu saboda hankalinta yana kan wannan abu akwai shirye-shirye da ake a gidajen talabishin gidajen kallace-kallace waɗannan waɗanda ake yin su a hausa ga sunan barkati kun san su wallahi azimu ina gaya muku iyaye mata mafi rinjayen wannan tashoshi da ake yin su na hausa ake sa drama ake sa wane-wane wallahi an yi su ne don a lalata muku tarbiyya a yaƙe ku yanzu wata gidanta kullum sai ta kunna wannan tasha ɗin tashoshi ne kuma idan kuka bi tarihinsu na yahudawa ne ba yahude zai iya turo miliyoyin dala don a buɗe wannan tashar don a lalata tarbiyya ta musulunci su ta shirye-shirye da za su samu ku kyamar hijabi su ta shirye-shirye da za su samu ku kyamar zaman aure su ta shirye-shirye da za su samu ku kyamar bin miji su ta shirye-shirye da za su koya muku zinace-zinace dama ai da manufa ne suka sa hajiya don a sayi zuciyarki a sayi tunaninki ga tashoshi na musulunci nan wasu yanzu duk ba su da shi ko suna tv ko afirka tv ko manara tv ko wacece tv duk ba ku da shi amma wannan tashoshin da ake yin su da hausa a kawo samari suna mummunan aski ana koyawa 'ya'yanki su koyi irin wannan askin ai ta kawo 'yan mata suna saka atamfa suna matsa jiki suna sa underwears kaya na fitina yau da gobe kina kallo yarki tana gani tana gani itin wannan rayuwa za ta sha'awa a kawo miki shirin da za a namiji ya zo ya rike kafadar yarinya budurwa suna rawa suna sumbantan juna suna runguman juna akwai wanda na gani na rantse da Allah su su bi akan gado ana haska su wai miji ne wai da mata wai shiri ake wai miji ne da mata yanzu yarinya balagaggiya budurwa da san wannan abin ba ana koya mata wannan da sunan wai ana wayar da kai kashe kai ne ya kwanta ta kwanta sun shiga mayafi guda ɗaya fa ga kanta a filo ga kan shi ya juya yana mata magana tana masa magana Allah ya isa wannan wulakanta tarbiyya ne kuma cin mutuncin addini ne amma bahaushe zai sayo wannan abin ya sa a gidansa yana kallo kuma ka zo kana kalla da kai da 'ya'yanka mata ko da 'ya'yanka samari so sai kun yi taka tsantsan dangane da waɗannan tashoshi na zamani da ake kawa ba sai na kira sunansu ba kun san su suna yaƙar mu ma kuma sai mun yaƙe su wallahi dan sun zo ne su fada da musulunci su fada da addini kuma wallahi ba a fidda tashoshin nan ba sai da aka fara gani irin su sunna tv irin su africa tv 3 irin su manana tv sun yi karfi ana yawan saurara a gidaje sai aka yi ta kirkiro waɗannan tashoshi din na hausa aka yi ta kawo su za ki gan su tar tashar tar za ki ganta koyawa ba ta yi hoto mai kyau ga kiɗa ga waka 24 hours koyaushe ko karfe ukun dare kika tashi wallahi za ki ga wani fim da sai ya ɗauki hankalinki amma guba ne a ciki so ina kira ga iyaye mata ku tattoshe waɗannan tashoshi a gidajenku kuma ku tuna da nasihar da na fara yi muku cewa wallahi sai Allah ya tambaye ku duk abin da ku gani kuma wallahi in ba su abu za ku cuci 'ya'yanku ki zo ki cutar da yarki yanzu wata tana cikin irin wannan abin kawai Allah ya jarabe ta ta yi ciki tana ta fama za a yi aure za a yi haihuwa za a yi hidima za a yi kaza ana cikin tsakiyar wannan kallace kallacen da wane ne da wane ne daga naƙuda ta mutu ta je kuma ta tarar da hisabi da lissafi malama sama da ƙasa me za ki je ki ce wa Allah nawa ne suka mutu suna naƙuda nawa ne daga cizon sauro aka kai ta ashe mutuwa za ta yi me za ki ce wa Allah in kika gamu da shi ya miki tambaya akan wannan abubuwa me za ki ce ubangiji so dole ne mu yi kokari mu wayar da kan kawukanmu da iyalanmu da gidajenmu duk mutumin da yake neman alheri kada ya ya bari gidansa ya lalace da wannan kallace kallace awa ashirin da hudu gaba ɗaya kullun kallo a gidanka yara ba su iya karatu yara ba sa bacci da wuri yanzu a cikin 'ya'yanku akwai yaron da baya bacci sai ka karfe biyun dare bai bacci ba saboda kin kunna mai talabishin yana kallo wannan mummunar tarbiyya ce wata mata naga tana irin wannan naga yaran ba sa bacci wajen karfe goma sha ɗaya sha biyu yara ba su yi bacci ba wallahi ba sa bacci kallo suke yi na ce kin kashe kanki ai ai yaro duk inda karfe taran dare ta yi yana gama homework ɗinta an je masallaci an dawo ku ce shiga daki shiga shiga shiga ki kashe wuta a ce ai bacci haka ake ki daina barin yayan ki suna wannan kallace kallacen wallahi za su yi miki illa saboda dasuwa yake a kwakwalwarsu ko sun girma ba za su rabu da shi ba wani yayi wani bincike yake cewa wai me yasa ake ganin yan ƙananan yara sai karamin yaro yana son ya rike waya yan karamin yaro wani ya bincike yake cewa ka lura duk uwar da take lokacin da ta ɗauki ciki kullum da waya a hannun tana dudubawa to insha Allah in dai ta haifi yarta ko yarinyar nan sai kaga tana bala'in son waya wallahi haka a kuma wallahi haka abin yake ko yaya ne ne abin ko ta ratsa jinin yake yi ke shiga ne Allahu alam so ashe yaro abin da ka gina shi akan akai yake tashi yaron ka ka je ka kwanta kana bacci karfe biyu yara suna falo suna kallo wallahi sai in kashe talabishin din in kashe wutar falon ce kowa ya je kwanta wani bature ne fa mai fim ne aka tambaye shi aka ce yaushe ayanka suke kallo sai ce based on weekend ayanka ba sa kallon fim a fim kai ce ina ai bana barin su kalla ai yace sai a weekend sai asabar da ladi asabar da ladi din ma ba kullum ba ina barin su yi awa ɗaya ranar asabar awa ɗaya ranar ladi sauran kwanakin sauran ranakun fa suna fita su yi kwallo suna fita su yi wasa suna fita su yi ayyukan su suna fita su je su taimaka wa iyayensu bature ne wannan su suke yi fima-fiman amma baya barin iyayensu suna kalle cike ko fa yanzu yaron ki yana zuwa bakunta da ya kama kuka sai a ce a kunna mai talabishin a kunna mai talabishin ana kunna mai sai ga ya zare ido kamar muzuru saboda abin da aka koya masa kenan to da Allah ya kamata iyayena mata ku yi kokari ku ainihin wato kare kanku da ƙarshe abin da zan rufe a kansa shine ƙadiyar da take faruwa a yau irin neman mata mata su nemi mata akwai ƙadiyar namiji ya nemi namiji ba shi zan yi magana a kai ba wannan na zo kan maza zan yi amma yanzu daga cikin matsalolin da suke damun mu bayan mata na aure da suke ba da kan suna yin samari boyfriend matar aure amma tana da saurayinta a waje bayan mijinta na sunna ku ji tsoron Allah iyayena mata ku ji tsoron Allah Allah yana kallon ku to yanzu kuma an zo masifar da mace za ta yi kawarta yar uwarta mace kuma suna alaka ta lalata da ita kuma babu tsohuwa ba yarinya a ciki musahaka kenan as-sihaq ibn al-qayyim wata rana yana magana yana cewa wa ayyu dinin wa ayyu khairin fi man yara maharim Allah tuntahak wannan wani addini ne wannan wani irin alheri ne wannan ina alheri a cikin mutum yana ganin ainihin wuraren da Allah ya haramta ana keta su ana ainihin wulakanta dokokin Allah wa hududullahi tudaa ana barin addinin Allah wa dinuhu yutrak saboda aikata waɗannan abubuwa mutum ya zama baridul kalbi sakitul lisani zuciyarsa ta yi sanyi harshensa ya yi shiru baya iya magana shaitanun akhras shaidan bebe wanda baya iya magana almutakallimu bil batil shaitanun natiq mai magana da barna shi kuma shaidan ne mai magana wannan yace baliyatud din kenan bala'i da zai samu mutane a cikin addini yace mutane suna rayuwa ba su damu da sabon Allah ba ba su damu da barna ba Allah ya kamu lokacin da mace take shiryawa ta yi soyayya da ‘yar uwarta mace kuna shiga ƙungiyoyi na neman mata don mun san da su suna nan ofis ofis suke budewa kuma yawancinsu suna budewa da bawa mata taimako yawanci za ki ji ana ƙungiya ta bawa mata taimako to a bincike ta wallahi daga bawa mata taimakon nan shikenan za a shigar musu da wannan ra'ayyuka an ba su jari an ba su taimako an nuna ya kamata ki fito ki sami yancin kanki ya kamata kina ta zaman gida ba ki san me ake yi ba duniya ta abin nan ki zo ki nemi arziki ki zo ki kaza daga nan sai a shigo mata da wannan tunani na wannan kungiyoyi har ma a nuna wa mace ai yanzu lokaci yayi da baraki bari namiji ya wulakanta ki kullun kin makale masa sha'awar ki ta kare a jikin namiji zaki yi amfanuwa da yar uwarki mace turawa kenan Yahudawa kenan maza ma su tara su ce ku daina ɓata lokaci kuna kashe kuɗi kuna yin aure za ka iya auren namiji ɗan uwanka ba gashi nan ana tabbatilin da su ba yanzu cewa dole sai an halatta auren jinsi mace ta auri mace namiji auri namiji ba gashi nan muna gani ba har wani right suke da shi fa akwai wani conference da aka yi ta yi kamar yadda na gani a cikin wani rubutu na wasu malamai da suke kawowa irin tushen ina ne aka samu harkar neman mace ta nemi mace namiji ya nemi namiji shine america da ingila suna da kungiya irin gay ake cewa gay the 1972 gay right, gay right platform suke cewa sun yi creating wannan platform na wannan gay rights din suka ce a lokacin da suka ce the platform was created at the national coalition of gay organization convention held in chicago 1972 tun shekarar 1972 aka yi taro aka conference a bawa maza yancin namiji ya nemi namiji mace ta nemi wata mace saboda haka su abu ne mai sauki ko a cikin shugabannin da shugaban amerika yana a biden din nan kwanan nan ana nuna wani switch insa yana bayani dangane da shi shugaban amerika abin da ya masa a cikin bayanansa munasaba sai ya zo ya nuna wani yana cikin bayanan sai ya ce wannan mijina ne wallahi bature ne ya nuna wani a bayan sai ya ce wannan mijina ne shekara kaza mijina ne yana kada kai shi kuma yes yes da haka su yanzu a ƙasar turawa ba wani abu bane namiji ya zama yana da mata namiji ballantana kuma mace ta nemi yar uwarta mace to wannan shine bala'in da yake damu na harkar ma dugo wata mata ta bugo mun waya daga ƙasar Saudiya take cewa malam ya kamata fa a rinka wa'azi fa mata fa halaka ya tinkare su yanzu fa an fara karkata fa gaba ɗaya ƙungiyar nan ta neman mata ake shiga ake rijista kuma wallahi wasu ƙungiyoyin kuɗi ake biya har da albashi wani ya kawo kuka matarsa ba ta kula shi na ce Allah dai ya sauwaƙe kawai duk mutumin da ya zama matarsa lafiya lau kuma ba ta kula shi ba ta mu'amala shi ni fa ban damu da namiji ba ni ba da wata alaka da kai ni kaga kaga in kaza kaza na'am dole ta gaya maka wannan magana saboda tana da inda take zuwa dauke mata kewa tana da tana da wani mijin wata yar uwarta ba kai ba ma'ana tana da yar uwarta mace da take alaka da shi da ita kun san cewa yanzu a kasar Hausa a nan garurrukan mu har gida gida suke bi da gidajen yini da gidajen biki duk inda aka yi wani babban taro na mata akwai wannan kungiyoyin mata da suke koyawa mata neman mata suna shiga suna tafiya da katunan su da abubuwan kyautar su suna kokarin kulla alaka da mace haka kawai ki haɗu da mace a gidan yini kawai sai kiga ta ba kyautar kayan bacci alamar su suna ba da kyautar kayan bacci wata in ta rena ki sai ta ce mu shiga ɗaki ki gwada ki gani in- in sa miki shi in- dan akwai yanda ake dressing ɗinsa kina ganin yar uwarki ce mace da haka sai ki ki cire hijabin ki ki cire niqabin ki ki cire sutura ki je wai yar uwarki mace wai ta za ta sa miki wai kayan bacci wai ta koya miki daga nan shikenan sai ta kama ki ta rinka yi miki abubuwa shikenan idan suna ba ku labarin irin abin da ake abin bai da daɗi wallahi suna yi wa matan abin da namiji ma baya musu da haka masu raunin imani ba a cewa komai a wannan wayar tawa ina da kes da wata yarinya ta kamun ita ma tana kuka ta ce a taimake ta ga wata ta sa ta a gaba ta nemo wayarta daga whatsapp kawai ta bi ta tana mata tallan wannan abin kawai sai ta huro- turo mata tsiraicin mace sai ta turo mata hoton maman mace sai turo mata kaza ina son ganin ki ya ya ketawa ya za a yi haɗu kaza kaza ta ce ke ni fa ba yar iska bane ta ɗauka namiji ne ashe wallahi yar wata ce mace kawai sai ta turo mata ta ce ta turo account number ɗinta za ta ba ta dubu hamsin tana so su haɗu a wani guri 50,000 kuli imagine wata yarinya karama ta baki dubu hamsin ta ce tana neman ki ta je ta yi abin da ba za a iya ganewa ba tunda ba ciki za ta yi miki ba so kuɗi ne da su wannan na san da wannan kes ɗin na san da shi muka yi ta bibiyar yarinyar nan mu samu yadda za mu cafke ta mu kama ta Allah bai sa mun kama ta ba to suna nan suna halakar da matan aure suna halakar da 'yan mata haka a makarantun kwana duk inda aka yi makarantun kwana sai dai Allah ya kiyaye principal principal na makarantun kwana Allah ya taimake ku ku tsaya ku rike amanar 'ya'ya da ake kai muku amma ƙungiyoyin neman mata suna da bala'in ƙarfi a boarding schools bala'in ƙarfi kuma in bala'in yayi bala'i wallahi ina gaya muku ba su da sha'awar aure yarinya za ta zauna ba ta yi sha'awar aure ba kes ɗin da zan rufe da shi a ƙarshe yarinya ce karama wacce take duka duka yar junior secondary school ne uwarta ta mutu ubanta yayi mata yayi kishiya wa uwar ma'ana ya nemo mata ya nemo wanda za ta rike masa yaya yarinyar ta zo tana ƙarƙashin ta kulawarta to uban ba mazauni bane yarinya ta girma kawai wannan matar ashe mai irin wannan aƙida ce kawai sai ta mayar da wannan yarinyar matarta a lokacin da ubanta baya nan sai ta ɗauki yarinyar tana kwana da ita wai kuna jin wannan ƙazantaccen zance kuna jin wannan labari marar daɗi kuna jin wannan rashin kunya rashin mutunci ta mai da yatta mijinta yarinyar ta turo take faɗa cewa dan Allah a taimake ta a ƙwato ta daga hannun uwarta uwarta ma'ana kishiyar uwarta uwarta tana kabari ita kuma an maida ita an sa ta a wannan abu abinda take ce mata zan koya miki hanyar arziki wanda ba ruwanki da namiji kuma kin futa da wulakancin namiji ba sai kin je kina wani kada jikinki ga wani namiji yana wulakanta ki ba ga yar uwarki mace nan zaki samu abin da kike so ki samu kuɗi aure kawai ana yin sa ne dan dai kar a ce baka yi aure ba wallahi haka ta gaya wa yarinyar nan kuma taitai ta rabu da ita abin ya gagara ashe ana samun yanzu manyan mata suna neman ƙanana shi yasa idan kika ga yarki karamar yarinya tana alaka da babbar kawa wata yarinya da ta kai shekara talatin budurwa ba ta yi aure ba kuma tana kawance da yarinya mai shekara sha ɗaya sha biyu sha uku sha hudu wallahi ki raba tsakaninsu saboda yawanci tsiya ake ba karamar tsiya ba kuma yadda kika san saurayi zai rike budurwa haka yanzu mace take rike wata ƴar uwarta mace a matsayin budurwarta ai dole kidnapping yayi yawa a cikin mu ai dole a zo ai ta kashe mu wallahi ai dole mu- mu kasa samun ruwan sama wallahi ai dole tsadar al'amura su yawa ai dole talauci yayi yawa ai dole Allah ya cire albarka a cikin kudaden mu ai dole mu kasa samun zaman lafiya a gidan auren mu ai dole mu kasa samun mata na kwarai da zamu aura saboda zunubi da laifi yayi yawa a cikin mu ka ga mace kamar ta Allah amma wallahi tana cikin wannan muguwar ɗabi'a so a hirɗinku ya ku iyaye na mata a wannan masallaci mai albarka ina muku wa'azi kuma ina jan ku ina jan kunnanku ku yi nesa da shiga ƙungiyoyin nan na mata akwai waɗanda ake zuwa da sunan ba da taimako ai ta kiran ku taro wani ya ce matarsa kullum bini bini sai ta kira shi fu- su ita fa suna da taro a abuja ya ce wannan wace irin ƙungiya ne wai za a yi taro a abuja yau za a tafi a kaduna yau suna za su tafi maiduguri za su yi taro gobe za su je lagos za a kama mata hotel sati ɗaya za a yi menene wallahi kaka yadda ka bar mata ka tana wannan yawon banzan wace ƙungiya ce wannan malam ƙungiya ne turo- turawa suka shigo da su suna lalata mana iyali saboda bala'in talaucinmu da kwaɗayinmu yau in mace ta san za ta shiga cikin wata ƙungiya za ta rinka samun yan dubu biyar bayan wata biyu wata uku za ta yi rijista ta shiga ki watsar da 'ya'yanki ki watsar da mai gidanki kin tafi taro can za ku yi wani conference conference ɗin banza kina da wani conference zai wuce miki gidan mijinki so kada maza su bari kuma ina jan kunnen ku ku yi a hankali ku bincika wallahi in ba haka ba akwai damuwa fata na Allah ubangiji ya yi mana dukkan fitintunu Allah kuma ya kare mu da karewarsa wannan su ne 'yan nasihohi da nake so ne muku na fitintinu na zamani da yake shafan iyaye mata insha Allah ta'ala idan akwai tambayoyi sai a kawo su ko a rubuce ko a baki sai mu amsa kuma sai mu yi addu'a sai mu tashi wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh